الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa shida kai ga watan ramadan na rage mana ɗaya ko yau muna shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan april watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin daidai idan jama'ar dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan fadar jihar gombe a unguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karike da suratu al-hujurat mun je karhenta da izinin Allah muna roƙon Allah abinda muka ji na alkhairi a cikin ta Allah ya hada da mu a ciki abinda muka ji na azaba da bala'i da masifa Allah ya kare mu ya kare dukkanin al'ummar musulmi albarkar da ke cikin wannan sura da muka kammala ta suratul hujurat muna addu'a Allah ya haɗa mu da mu da ku masu sauraro a cikin wannan albarka ɗin a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu fara sabuwar sura ita ce suratu a suratu qaf wato suratu qaf a wannan sura akwai maganganun malamai da yawa a kayinta amma za mu taƙaita ƙwarai da gaske na farko dai sura ce makkiya bittifaqi ulama'i tafsir malamai suka ce sura ce makiya duk da an samu wasu waɗanda suke ƙoƙarin jayayya da hakan amma dai wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai kwarai da gaske sannan kuma sura ce wacce take ɗauke da ayoyi guda ainihin wato a arba'in da biyar kuma tana karantarwa ne akan abubuwan da suka shafi tashin alkiyama da kuma alba'asu da kuma ainihin wato annishur da abin da ya shafi a halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sauran al'amura waɗanda suka kamanci waɗannan. Sannan akwai malamai da suke ganin cewa wannan Sura hiya awwalul hizbil mufassal, ita ce farkon ɓangaren mufassal ala sahihi a bisa mafi ingancin magana. Wasu malamai sun ce al-mufassal suna farawa daga hujurat ne. da kuma wasu abin da wasu suke cewa cewa suna tana farawa ne daga amma da kuma wasu daga dai cikin maganganun malamai amma wannan magana ta cewa tana farawa daga amma wannan kama kusan malamai suka ce ba shi da asali cikin abin da malaman tafsiri da ulumul qur'an suka ainihin wato tattaro domin suka ce babu wani malami da ya ba da fatawa akan wannan to don haka dai ita wannan sura kamar yadda malamai suka ce ita ce farkon a ainihin wato surori wanda suke almufassal a sa'an nan bayan haka a Allah maɗaukakin sarki a kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa daga hadisin abdullahi ɗan amru ɗan umar ɗan khattab daga ainihin wato abu waƙidin laifi ya ce ya tambaye shi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya qara'u fil eid menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallar sa ta idi ranar idi sai yake cewa babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa illa qaf wal qur'anil majid suratu qaf wal qur'anil majid kaga wannan ya nuna manzon Allah yana yawan karanta wannan sura a sallah wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi sannan ya tabbata daga hisham ɗan haris daga ummu hisham binti harisa binti nu'man kamar yadda ya zo a cikakken sunanta take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana tanawwuruna wa tanawwurun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wahid sanatayn aw sanatan wa ba'd sana wa ma akhastu qaf wal qur'anil majid illa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha kullu yawmi yawmi jumu'atin alal mimbar idza khataba nas wannan mata take cewa ban kasance ba ma akhastu qaf ban haddata suratu qaf ba wal qur'anil majid da kuma wannan wannan sura mai suna qaf wal qur'anil majid ta ce illa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam face akan harshen manzon Allah kana ya qara'uha kullu yawmi jumu'atin ala al-minbari idha khataba nas ya kasance yana karanta ta akan minbari idan ya zo yi wa mutane khutuba wato maimakon annabi ya rubuta wani dogon larabci da kuma wasu maganganu annabi in yi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina in yi khutbatul haja yana gamawa idan ya kai karshe sai ce qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum har zuwa karshe yayi ta musu yayi mutane wa'azi da wannan abin da ke kunshe a cikin wannan sura wato ya kai ai khutuba da hi domin yi wa mutane wa'azi haka manzon Allah yake kuma yau inda zaka sunnanta wannan sunnar wata ran kawai ka ɗauko sura ta alqur'ani kana gama khutubatul haja sai ka karanta wata sura a matsayin ita ce khutubarka in ka gama ka fassara ta kai bayani akan ma'anoninta khutuba rangadadau ta yi balma wasu malamai suna ganin ita ce ma khutubar da tafi kowace khutuba inganci domin na farko kayi ta da sura alqur'ani wanda babu wani abin da ake wa'azi da shi a duniya da ya wuce alqur'anin Allah na biyu ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda annabi ya kasance yakan karanta suratu qaf a matsayin khutuba ko a matsayin ainihin wato a wannan khutuba da zai yi wa al'ummar mutane gabaki daya wal malamai dai suka ce abin da ake nufi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi hadhihi sura fil majami'il kibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan suna a guraren taruka manya manya kal idi kamar taron idi wal jumu'i da kuma juma'o'i da manzon Allah yake yi lishtimaliha al ibtida'il khalqi wal ba'th wan nushuri wal ma'adi saboda tazo tana bayani akan yadda Allah ya halitta da yadda Allah ke tada halitta a filin tashin kiyama da yadda Allah zai tattara mutane da kuma bayanin menene zai faru a ranar tashin alkiyama din wal qiyamu da kuma yadda za a yi tsayuwar hisabi wal hisabu da kuma hikansa hisabun duk ta yi bayani wal jannati wannan sura ta yi magana akan aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima wan nari kuma ta yi magana akan wuta dangane da abin da ke cikin ta na masifa da uquba Allah ya tsare ni da ni da ku baki daya wasawab ta yi magana akan yadda Allah ke bada lada da albarka a gurinsa subhanahu wa ta'ala wal iqab kuma ta yi magana akan yadda Allah maɗaukakin sarki ke ukuba wa mutane idan suka saba mishi wat targhib wannan sura ta kwadaitar dangane da rahamar Allah dangane da alherin Allah dangane da darajojin da Allah zai wa bayi wat tarhibi kuma ta tsoratar dangane da masifar da ɗan adam zai fuskanta musulmi idan ya kauce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine mafi sani dangane da ainihin wato wannan muna roƙon Allah da ni da ku ba masu saurare abin da ke cikin wannan sura na alkhairi da muka ji ko muke ƙoƙarin ji ko za mu ji Allah ya haɗa ni da ni da ku baki ɗaya abin da duk za mu ji na uquba da bala'i da narko na azaba da Allah ya tattala ga kafirai da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ga baki ɗaya على رمى مي الله مدوكاكين سركي يتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج الله سبحانه وتعالى يتقاف wannan harafi na kafun ɗaya ne daga cikin alhuruful hija'iyya ko kuma alhuruf almuqatta'a a malamai suka ce wannan harufa da Allah ke buɗe surori da su da yawa daga cikin surori Allah yana buɗewa da su wani guri kaji ya ce nun wal qalami wa ma yasturun wani guri kaji ya ce alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fi wani guri kaji ya ce hamim wani guri kaji ya ce qasim haka dai waɗannan huruf malamai sun yi saɓani dangane da fassararsu wasu suka ce abinda ake nufi da wannan wato an fassara su da irin ma'anoni kamar yanzu misali nun wasu mutane ko wasu malamai sun fassara su da cewa Allah ya rantse da kifi ne wato wazannuni وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban tana da ma'abocin kifi lokacin da ya tafi yana cikin fushi fa zanna Allah na qadir alaihi sai ya tsammanin cewa ba mu da ikon kama shi ba za mu iya damƙarsa ba kana da fi zulumati kafin ka ankara sai gashi mun damƙe shi din har ya fara kwarma ihu da kiran mu a cikin ainihin wato duhu yana cewa Allah ilaha illa anta babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin Allah na kasance cikin wanda suka zalunci kawunansu to nun din a nan gurin suka ce shine Allah ya magana a nan nun ma'ana Allah ya rantse da wannan kifi mai suna nun wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa kamar yadda wasu ka fassara wannan alif lam mim din wato alifun Allah kenan wai lamun jibrilu mimun muhammadu wasu malaman tafsiri haka suka ce wai shine ainihin wato ma'anarsa da dai sauran ma'anoni waɗanda idan ka je wasu tafsirai musamman waɗanda ba su ginu akan tsari na fassara ahlus sunna wal jama'a ba ko ba su ginu akan tsari na tafsirin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to zaka samu ire-iren waɗannan fassare-fassare da ra'ayoyi na malamai da suke faɗa cewa ga ma'anonin waɗannan ainihin wato hurufa wasu kuma malamai suka ce a ainihin wato ma'anar waɗannan hurufa ƙalubale ne Allah yake yi wa kafirai cewa to idan har kuna ganin cewa ƙur'anin nan wani abu ne na wasa wanda har ma za ku iya kawo kwatankwacinsa ko za ku iya yin abin da yake daidai da shi ko ma sama da shi to ai ba wata matsala ba ce harufan da aka haɗa wannan ƙur'ani ba wasu harufa ba ne ƙaf ƙafun ne sadun ne nun nunun ne alif lam mim alifun ne da lamun da mimun hamim ha'un ne da mimun tasim ta'un ne da sinun ire-iren waɗannan huruffa su ne aka harhaɗa aka gina alƙur'ani Allah ya sauke ƙur'ani don haka kuma ga irin haruffan ku je ku yi amfani da su ku kawo ainihin wato a wani ƙur'ani wanda yake daidai da shi ko wani littafi wanda yake daidai da shi wajen fasaha da balaga da zalaka da kuma bayyana abin da zai faru da kuma abin da ya faru baki ɗaya wato kamar kenan Allah ya kalubalanci waɗanda suke ganin ƙur'ani ga abin nan sun gagari ƙur'ani ko kuma suna da iko su kawo kwatankwacin alƙur'ani Allah sai ya ce to ga irin haruffan nan ku ɗiba ku je ku kawo irin naku mun ba ku satar amsa cewa ga asalin yadda muka yi muka gina ƙur'anin to ku ba ku je ku yo irin naku mu gani in zai yi daidai da irin namu wannan shine wata fassara da wasu malamai suka yi a fassara ta ƙarshe ita ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ne mafi sanin me yake nufi da waɗannan haruffa ɗin wannan shi ne fassara ta ƙarshe daga cikin nau'ukan fassarori da ainihin wato malamai suka ainihin wato yi to a cikin waɗannan fassarori gaba ɗayansu guda biyu ne malaman ahalus sunna suka yarda da su cewa ana iya fassara waɗannan haruffa ɗin da ainihin wato irinsu ko kuma da wannan fassarori ɗin fassara ta farko dai wacce tafi kowace inganci ita ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ne mafi sanin me ke nufi da waɗannan huruffa alhija'iyya da yake iftitahin wasu surori da su wato nun din nan ba wanda ya san ma'anar menene sai kiyama in ta tashi za mu ji me Allah yake nufi da nunun din nan da yasa a farkon suratul nun suratul qalam haka kuma qaf din nan da muka ji ba wanda ya san meye ma'anarta sai kiyama ta tashi Allah zai bayyana mana me yake nufi da qafun din nan da ya saka a farkon suratul qaf haka dai duka to wannan shine abin da wasu malamai suka ce kuma ita ce fassarar da tafi kowace inganci cikin fassarorin da aka yi fassarar da ke biyo mata baya wajen inganci wanda wasu malamai da yawa daga cikin malaman sunna sun yarda da ita kuma sun karɓe ta ita ce fassarar da take cewa waɗannan haruffa ɗin Allah ya ba da misali ne da su cewa in kun isa ku ɗauki irin su ku je ku yi alƙur'ani kwatankwacin irin wannan ƙur'anin na Allah in kun isa ku je ku gino wani littafi da zai ɗauki irin ma'ana na wannan littafin na Allah kafin ne nunun ne mimun ne ha'un ne da shauransu waɗannan su ne fassarori guda biyu da malamai suka ainihin wato a ɗauka waɗanda suka fi yarda da su kuma su ne fassarorin da suka fi ainihin wato a inganci wal qur'anil majid da Allah ya ce wal qur'anil majid ya rantse da al qur'ani wanda yake al majid mai girma mai karamci ai al karimul azimu mai karamci mai kuma girma alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi irin littafin da ƙarya ko kiran ƙarya baya zuwa masa ta gefe ko kuma ta ainihin wato gabansa ko ta gefensa Allah ya ce tanzilun sauƙaƙƙe ne min hakimin hamid daga Allah wanda yake mai hikima kuma abun godiya amma malamai sun yi ikhtilafi akan menene jawabul qasam din ma huwa to fa hukiya an ibn jaririn an ba'dil nuhati annahu qawluhu ta'ala qad alimna ma tanqusul ardu cewa da Allah yayi haƙiƙa mun san abin da ƙasa take tauyewa minhum daga gare su wa inda na kitabun hafiz kuma muna da littafi da ya tattara bayanan komai ya ainihin wato haddace komai ya killace komai wannan shine jawabul qasam din amma malamai suka ce wa fi hadha nazarun akwai abin dubawa dangane da wannan balil jawabu huwa madmunul kalami ba'da al qasami abinda ake nufi da ainihin wato a jawab na kasam din na wannan rantsuwa shine abin da ke kunshe cikin maganar wato kamar ka ce qaf Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wal qur'anil majid Allah ya rantse da qur'ani wanda yake al majid mai girma mai karamci cewa lalle kai manzon Allah ne to shine jawabul kasam din ko kuma Allah ya rantse da qur'ani mai girma mai karamci mai daraja lalle za a tashi alkiyama la ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya rantse da ƙur'ani mai girma mai karamci cewa lallai ainihin wato abin da suke karyatawa na kiyama lallai zai faru wannan malamai suka ce shine kusan jawabul qasam ne ma'ana kenan wa huwa ithbatun nubuwa wato jawabul qasam din shine tabbatar da annabcin manzon Allah wa ithbatul ma'ani da kuma tabbatar da cewa ainihin wato za a tahi kiyama wa taqriruhu da tabbatar da haka wa tahqiquhu da kuma lalle haƙƙaƙi cewa lalle haka za ta faru wa in lam yakum alqasam mutalaqa lafzan wa hadha kathirun fi ko da yake rantsuwar ba a kawo ta a lafazi ba amma ta kunshi wannan ainihin wato bayani wa hadha kathirun fi aqsamil qur'an kuma ana samun wannan da yawa a cikin rantsantsan qur'ani kamar yadda ya gabata a wani guri Allah ya ce sad al-rabb bismillahir rahmanir rahim صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق الله مدوكتين سركي يتي صاد صادم كو صدي ده هوسا كينا والقرآن ذي الذكر الله يرنسي ده القرآن ما أبوتن أنبتو الله يتي بل balil ladina kafaru fi izzatin lalle mutane wanda suke kafirai suna cikin izza wa shiqaqin da kuma ainihin wato sabani da kuma rarrabuwar kai ba sa cikin haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'amarinsu to wannan shine ainihin wato abin da wasu malamai suka ainihin wato faɗa to da Allah maɗaukakin sarki ya ce qaf wal qur'anil majid wannan kenan rantsuwa ce da Allah maɗaukakin sarki yayi kuma anan muka lura Allah ya rantse ne da alqur'ani to sai malamai suka ce dama shi Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama zai iya rantsewa da kansa zai iya rantsewa da ainihin wato halittarsa zai iya rantsuwa da ɗaya daga cikin siffofinsa ko kuma sunayensa ko kuma ya rantse da ɗaya daga cikin ayyukansa ko kuma ya rantse ma da manzanninsa ko annabawansa kai yana iya rantsuwa ma da shekarun mutum Allah ya rantse da shekarun manzan Allah amruka in إنهم لفي سكرتهم يعمهون Allah ya ce la'amruka na rantse da shekarunka da rayuwarka innahum lalle su kafirai lafi sakhratihim suna cikin imuwarsu ya amahuna suna fagauniya suna cikin fagauniya da imuwa ma'ana ba sa cikin hayyacinsu ba sa cikin taitayinsu dangane da addininsu da kuma abin da suke na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan Allah ya rantsuwa ne da ainihin wato shekarun manzan Allah da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda girman manzan Allah din da kuma shi Allah a bisa ka'idar da ya saka wa kansa lalle zai iya rantsuwa da komai abin da ya ga dama da haka ya rantse da alkur'ani ya kuma rantse da ainihin wato abin nan halittunsa Allah ya rantsuwa da rana alramma yace wa shamsi بسم الله الرحمن الرحيم na'am والشمس وضحاها Mm.
والقمر إذا تلاها ka gani a nan gurin kaga Allah ya rantse da abubuwa guda biyu na farko ya ce wa shamsi Allah na ya rantse da rana amma kai ba a yadda ka rantse da rana ba manzo Allah yake cewa man man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka duk mutumin da ya rantse da wani Allah to yayi shirka ko kuma yayi kafirci to kaga amma Allah ya rantse da rana wa shamsi Allah ya ce ya rantse da rana wa duhaha kuma ya rantse da hantsinta idan ta dan dago kaɗan kafin ta gir- ta ainihin wato kwalle to lokacin hantsi Allah sai ya rantse da ranar kuma ya rantse da hantsinta sannan kuma ya ce wan a, wal laili ko wal qamari kuma ya rantse da wata idza talaha lokacin da ya biyo rana idan ita kuma ta faɗi rana tana faduwa sai kaga hasken wata ya bayyana to shi kansa watan sai Allah ya rantse da shi to kaga nan duka Allah ya rantsuwa sannan Allah ya ta rantsewa da sama wash- uh, was sama'i بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج
Mm, wal واليوم الموعود Allah maɗaukakin sarki ce sama'i na rantse da sama zatil buruji ma'abociyar hanyoyi alburuj sama'i zatil buruj wa ahya Allah yace wal yawmil maw'ud da kuma ranar da aka yi muku alkawarin za ta zo ita ce kiyama kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya rantse da ainihin wato a kiyama to kaga wannan kenan saboda haka yan uwa wannan shine abin da ya tabbata cewa Allah yakan yi rantsuwa da dukkanin komai to amma kai ba a so ka rantse sai da Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah sai kawo mana sigar irin rantsuwar da ya kamata mu yi a cikin alkur'ani Allah ya ce tallahi تالله إن كنا لفي ضئن haka ne تالله إن كنا لفي ضلال مبين na'am إذ نسويكم برب العالمين Allah ya ce tallahi mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubin wallahi mu dinnan mun kasance cikin bata mabayyaniya iz lokacin da nusawwikum muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin halittu yadda muka dauki Allah Allah haka muka dauke ku alloli to lalle mun bata muna cikin bata mabayyaniya to kaga anan ainihin wato ya tabbata sana'a wani guri yace wallahi ma kunna mushriki والله ما كنا مشركين sannan annabi Ibrahim yace tallahi la akidanna asnam تالله لأكيدن أصنع وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين annabi ibrahim ya ce wa tallahi la akidanna aslamakum na rantse sai na ainihin wato kafawa gumakanku zuƙa zan yi musu kaidi zan musu ainihin wato makirci ba'ada an tuwallu ko qabla an tuwallu mudubirin ne ko ba'ada an tuwallu mudubirina bayan kun juyo da baya za ku zo ku samu na ainihin wato yi kaidi akan waɗannan gumakan naku to kaga duk Allah ya kawo mana to huruful qasam malamai suka ce guda uku ne akwai wawun akwai ba'un akwai ta'un ko dai mutum ya ce wallahi ko kuma mutum ya ce tallahi ko kuma mutum ya ce billahi waɗannan su ne huruful qasam as-salasa wanda malamai suka tabbatar da su kamar yadda qur'ani ya tabbatar da su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ka ce wallahi na rantse da Allah ko tallahi na rantse da Allah ko billahi na rantse da Allah duka wannan ainihin wato ya halatta to sa'an nan kuma a malamai suka ce akwai al-muqsimu sannan akwai almuqsamu bihi ko kuma akwai almuqsimu bihi almuqsamu lahu wato rantsuwar da abin da ake rantsuwar da kuma wanda ake wa rantsuwar da kuma adatul qasam wato rantsuwa kenan sai ta samu abubuwa guda hudu sannan take tabbata na farko dai samu adatul qasam shine ɗaya daga cikin haruffan da muka faɗa guda uku sannan a samu abin da za a rantse din da shi shine almuqsimu bihi abin da za a rantsuwar da shi shine Allah da kuma almuqsamu lahu da kuma wanda za a yi wa rantsuwar abu na uku kenan ko shine wato wanda za a yi wa rantsuwar abin da za a yi rantsuwar da shi shine Allah wanda za a yi wa rantsuwar kuma shine Allah da za a rantsewa sai kuma almuqsamu ko almuqsimu alaihi abin da za a yi rantsuwar a kayinsa shine abin da ake tattaunawa a kansa wanda zai jawo a yi rantsuwa din to waɗannan abubuwa guda hudu sai sun samu sannan ainihin wato rantsuwa take ainihin wato tabbata to Allah maɗaukakin sarki ya ce wal ƙur'anil majid Allah ya yi rantsuwa da ƙur'ani wanda yake mai girma Allah ce bal a'a ajibu sun yi mamaki ai ta'ajjabu kenan an ja'ahum munzirun saboda wani mai gargadi ya zo musu minhum daga cikin su faqala al kafiruna arna he suka ce hadha shay'un ajib wannan ai abun mamaki ne wannan wani shay abu ne wanda yake abun mamaki ma'ana ya za a yi a ainihin wato turo musu manzo daga cikinsu mutum irinsu a gani to saboda haka kaga wannan shine kafirci domin in ba kafirci ba ai babu abin da zai sa ka, ka, tuhuma Allah akan duk abin da ya ga dama domin Allahu yastafi min almala'ikati rusulan Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas Allahu Allah yastafi min almalaikati shi yake zaba cikin mala'iku rusulan ya zabi manzanni wa minan nasi kuma haka Allah shi yake zaba cikin mutane ya turo manzanni haka ba kai ne zaka ce wane hi zai zama manzo ba ita manzanci ba takararta ake yi a fito a jefa mutum ƙuri'a ba Allah ne ke zaba ya ce wane ne idan ya ce wane ne kuma ba ruwanka da ɗan suwaye ɗan dangi ne ɗan ɗa ne wanda gidansu yana da kima ko kuma suna da kuɗi ko suna da mulki oho kai ka san wannan ba ruwan Allah da abin da zai yi na harkar turo manzo ko annabi saboda haka suna mamakin waya za a yi a ce ɗan gidan abdulmuttalib wai shi ne zai zamanto annabi shi zai zamanto manzo duk manya-manyan ƙuraisha wannan da shugabanninsu da waɗanda suke da dukiya da mulki a cikinsu da masu faɗa a ji a rasa wanda za a ɗauka a turo shi a matsayin manzo sai ɗan da a gidansu ba wani mai kuɗi ba wani mai mulki ba wani wanda ake ɗagawa a ce ya mallaki kaza shi ne za a turo to ai Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas kuma a wani guri yace Allahu ya'lamu haisu yaj'alu الله يعلم حيث يجعل رسالته Allah ya ce shi ne ya san ina ne zai sanya manzancin shi zai sanya annabcinsa zai sanya ainihin wato manzansa don haka ba ku za ku gaya wa Allah ga abin da ainihin wato zai yi ba Allah shi ne wanda yake da ikon yin abin da ya ga dama don haka bal a'a ba haka bane ajibu an ja'ahum munzirun minhum sun yi mamaki dangane da ya zo musu mai gargadi daga cikinsu a ƙalar kafiruna sai kafirai suka ce haza shay'un ajib wannan ainihin wato abun mamaki ne a idza mitina yanzu idan mun mutu wa kunna turaban kuma mun zama ƙasa zalika raj'un ba'id wannan ai kome ne wanda yake mai nisa yanzu mu mutu mu riddige kuma sannan a ce wai za mu ainihin wato tashi wannan ai abu ne wanda ba zai yiwu ba ma'ana sun nesanta tashin alkiyama sun tabbatar wa kansu cewa kiyama ba za ta tashi ba sun tabbatar wa kansu Allah ba zai tahe su ba kamar yadda suka faɗa a wani guri a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun Allah madaukakin sarki yace suka ce a idza mitna wa kunna turaban yanzu idan mun mutu mun zama ƙasa a inna la mabu'uthuna mu dinnan ababan tashi ne za a tashe mu awa aba'una al-awwaluna yanzu iyayenmu ma da suka wuce mu sun riga mu mutuwa da riddigewa duka su ma za a tashe su ma'ana suna musu akan wannan ainihin wato tashi da Allah madaukakin sarki yace zai yi ai ta'azzabu min irsali rasulihim min albashar sun ainihin wato yi musu akan cewa ya za a yi Allah ya turo daga cikin mutane manzanni ma'ana wai suna so da in dai Allah yana so su yi iman da ya turo mala'ika kuma wallahi da mala'ika ma Allah ya turo ainihin wato ba za su ainihin wato yi imani da su ba لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا da a ce akwai mala'iku a doron ƙasa suna tafiya cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce to da dama in sauko da manzanni din su zamanto manzanni kuma annabawa amma da babu mala'iku a doron ƙasa saboda haka ta ya za a yi Allah ya turo manzanni a dabi'ar Allah Allah bai kaddara mala'iku za su fito kamar yadda jama'a suke fitowa a doron ƙasa suna yawo ba saboda haka tun da ba wannan to shikenan dan adam shi ke yawo a doron ƙasa don haka Allah yake turo annabawa yan adam wannan shine tsarin Allah subhanahu wata'ala a wani guri cikin suratu yunus yake cewa akana lin nasi ajaban أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Allah ya ce a kana lin nasi ajaban yanzu mutane za su dinga mamaki an auhaina ilai ila rajulin minhum dan mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa cewa ka je kai wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kai wa mutane wanda suka yi imani albishir anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim cewa suna da wani gabatarwa na arziki na gaskiya a gurin ubangijinsu akwai alherin da za su samu a gurin Allah a gobe kiyama wa qala al-kafiruna ko sai kafirai suka ce menene inna hadha la sahirun mubin wannan wani sihiri ne mabayyani wanda gashi nan karara ana nema a ainihin wato kaulaya mu a ce wai annabi Allah Allah ne ya turo shi alhalin abin nan sihiri ne wai su wai su Allah zai kaulaya dama ko kaulayayyu ne ai saboda haka duk wanda bai imani da wannan ba to ya zama kaulayayye a gurin Allah subhanahu wata'ala walaysa hadha a bi ajabin wannan ba abin mamaki bane fa inna allaha yastafi min al malaikati rusulan wa minan nas domin Allah yana zaba cikin manzanni cikin mutane da kuma cikin mala'iku thumma qala mukhbiran anhum fi ta'ajjubihim aidan min al ma'adi wastibi'adihim li wuqu'ihi sannan Allah yana ba da labari dangane da su saboda mamakin da suke dangane da cewa za a tafi alkiyama da kuma nesanta afkuwarsa da suke yi Allah ya ce a idza mitina yanzu idan mun mutu wa kunna turaban mun zama ƙasa dalika raj'un ba'id ay yaquluna a inna a idza mitna wa balina wa taqatta'at al-awsalu minna wa sirna turaban kaifa yumkinu ar-ruju'u ba'da dhalika ila hadhihi al-binyati wat-tarkibi wai idan sun mutu sun tsintsinke sun rube gabobi sun kakkarye sun zama ƙasa ta ya za a yi a ce za a ta da su a dawo a gina jikinsu da irin wannan tarkibi da da Allah ya yi musu to abin da suka manta shi ne shin ƙirƙirar mutum babu shi shi ya fi sauƙi ko kuma in ya lalace a gyara shi ya fi sauƙi ƙirƙirar mutum babu shi shi ne abin da ya fi wahala sama da idan ya lalace a gyara shi to yanzu wanda ya ƙirƙire ka in ka ɓaci gyara ka sai ya zama aiki yanzu baturan da ya yi mota shi za ka ce gyaranta zai wahalar da shi kai ma ka san in ka faɗi wannan hankalinka akwai na ga rabi da rabi ne amma in kana da cikakken hankali ka san wanda ya ƙirƙiri mota shi ya fi sauƙi idan ta ɓaci ya gyara ta to haka wanda ya halicci ɗan adam shi ya fi sauƙi idan ƙasusuwansa suka riddige ya mayar ya haɗa su قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Allah ya ce ce ne musu domin tamb- baga misali suka yi Allah da kansa ya faɗa ya ce wa daraba lana mathalan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ذرة مم.
وهو بكل خلق عليم Allah ya ce wa daraba lana mathalan ya buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta yadda muka halicce shi qala yace man yuhyil izama wa zai raya waɗannan kasusuwa wa hiya ramimun bayan ta diddige ta faffashe ta tsatsage ta kakkarye Allah ya ce kul ka ce musu yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda zai tayar da ita ya rayar da ita shine wanda ya kage ta a karan farko da babu ita domin samar da abu daga babu shi ya fi wahala sama da gyara shi in ya ɓaci da babu aka samar kuma gyarawa in ya ɓaci sai ya zama wahala to wannan shi ne kafirci in mutum Allah ya toshe ainihin wato kwakwalwarsa da basirarsa ya hana shi fahimtar addini ya ainihin wato sanya shi ma- ma- mabaucin gumaka da ainihin wato a da ɗagutai sannan kuma ya zamanto maciyin alade zai yi wahala ya iya gane irin waɗannan abubuwa na Ubangiji in ba Allah ne ya haska mishi ba. Dalika raju'un ba'id ai ba'idul wuqu'i wannan abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba wal ma'ana annahum ya'taqiduna al ist- ist- istihalatahu wa adama imkanihi abinda ake nufi da wannan shine suna ainihin wato kudurta cewa ba zai taba yiwuwa ba da kuma suna ganin cewa hakan ba zai iya faruwa ba Allah maɗaukakin sarki sai ya murar musu da raddi ya ce to ba wannan ba ma kad alimna ma tanqusul ardu minhum mu mun san ma abin da ƙasa take tauyewa take cinyewa daga cikin su ai ma ta'kuluhu min ajsadihim fil bila abin da take ainihin wato ci daga cikin cikin su idan sun rube a can cikin ƙasa na alamu zalika Allah ya ce wannan ma mun san shi wala yakhfa alaina aina tafarraqatil abdanu baya ɓauya gare mu yaya aka yi jikukuwan suka rarrabu suka tattarwatse suka higa cikin ƙasa wa aina zahabat ina nama ina ƙashi ina ɓargo ina ainihin wato hanci yayi ina baki ina haƙora ina ƙashin gwiwa ina ƙashin singalalin tsintsiyar ƙafa da na hannu duk Allah ya ce wallahi tallahi muna sane da inda suka tafi kuma za mu tattaro su ma'ana ko da za a binne ɗan adam yayi shekaru sai ka je ka tona ramin sai ka ga duk ya zama ƙasa gaba ɗaya Allah ya ce to ɓargo mun san ina ya tafi a cikin ƙasar za mu nemo shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine qad alimna ma tanqusul ardu minhu ɓargo mun san ina ya tafi kuma sai mun zaƙulo shi daga cikin ƙasar ƙashin gwiwa sai mun san mun san ina yake za mu zaƙulo shi haƙwaransa harshensa tumbinsa hanjinsa duk abin da ya ɓata daga cikin jikin ɗan adam ya bi ƙasa ya narke aka tona ba a ga komai ba sai ƙasa Allah ya ce mun san ina yake kuma wallahi sai mun zakulo shi kuma sai mun tada shi yanzu wannan Allah kake sabawa saboda baka da hankali wannan da yake da iko akan mutane akan halittunsa dangane da irin wannan shine ake ce ma ya hana zina ka ki ka bari ya hana caca ka ki ka bari ya hana shan giya ka ki ka bari ya hana luwaɗi ka ki ka bari ya hana cin haram ka ki ka bari ya hana ƙara zero a ofis kake ƙarawa saboda baka da hankali baka san girmansa ba baka san irin buwayarsa da irin ƙudurarsa ba to wallahi tallahi kowa ya tsaya ya fahimci wane ne Allah Allah ya ce mun san wannan ma kuma za mu nemo shi duk inda ya buya sannan mu tada kai a gobe kiyama mai maka hisabi in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa aina zahabar wa aina sarat wa inda na kitabun hafiz muna da littafin da ya tattaro mana labarun komai duk abin da kake ganin ya ɓace Allah ya ce mu muna da littafin da yake killace da lamarinsa mun tara shi a ciki muna nan zai mana bayanin menene ya ɓuya ina ya tafi ina ya je ina za shi ina sa ina za a tattaro shi wa inda na kitabun hafizun ai hafizun lidhalika wannan littafin ya tattaro bayanan kowa da bayanan komai da duk abin da kake tsammanin ba zai faru ba to Allah ya tattara shi fal ilmu shamilun da haka ilimin gamamme ne a cikin wannan littafi wal kitabu aidan fihi kullul ashiya'i madbutatun sannan wannan littafi akwai shi a cikin komai an rubuta shi an killace shi an ajiye shi thumma tabayyana tabaraka wa ta'ala sababa kufurihim wa inadihim wasti- wastib'adihim ma laysa bi ba'idin sannan sai Allah ya bayyana mana sababa kufurihim sababin kafircewarsu wa inadihim da- da taurin kansu wastib'adihim ma laysa bi ba'idin da kuma nesanta abin da baya nesa da suka yi Allah ya bayyana mana menene dalilin da yasa suka yi wannan Allah ya ce bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum Mm-mm. ba wai ba su yarda ba haka za ta faru ba ne ƙaryatawa suka yi domin malamai suka ce idan ka ƙaryata abu to ta iya yiwuwa ka san shi kawai ka ce baka yadda bane ba kenan sun san haka za ta faru a gurin Allah sun san Allah yana da iko da irin waɗannan abubuwan amma sun ƙaryata abin da ya zo musu ne fahum fi amrin marid suna nan a cikin lamari wanda yake akwai saɓani a ciki shine al-marid ai al-mukhtalif muttaribu al-mult abin nan menene al-multabisu wato abin da yake ainihin wato mai cakudewa mai rikirkicewa al-munkaru khilaluhu wanda ainihin wato abin da yake kunshi a cikinsa abin kyama ne wato suna cikin lamari wanda yake akwai sabani a ciki wanda ba su tsaya da kafafunsu daidai ba wa hadha halu kullu man kharaja anil haqqi mahama qala ba'da zalika fa huwa batilun wannan shine halin mutumin da duk ya fita daga da'irar gaskiya duk abin da ya faɗa dangane da irin wannan to zai zama barna zai zama ainihin wato abin da ba daidai ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zariyat yace innakum lafi qaulin إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون Allah ya ce innakum lallai ku lafi ƙaulin mukhtalifin kuna cikin magana wacce take akwai saɓani ba kwa kan gaskiya haka kafirai suke jama'a haka kafirai suke ba sa kan gaskiya duk abin da suke kai ƙarya ne kuma su sun san ƙarya suke wallahi ina gaya muku duk duniya yanzu babu wani mutum da bai san cewa addinin musulunci shine gaskiya ba kuma ma mu wasu abubuwa da suke faruwa yana sa muna ƙara gane girman addinin yanzu ku duba a duk duniya babu wanda ke shan wahala ba wanda ke shan kunci da bala'i ba wanda ke shan azaba da masifa irin musulmi ko ina ka taɓa musulunci wahala yake wahala musulunci yake sha musulmai wahala suke sha su ake kashewa su ake zubar da jininsu su ake kaza amma a lokaci guda kuma su ake antiya wa kalmar ta'addanci tare da cewa cikin jarrabawar Allah wani lokaci yan uwansu musulman da suka ɗauki wani mugun tunani wanda ba da musulunci ba su suke kashe waɗanda suke kan musulunci na gaskiya domin ina so duniya ta san wani abu wallahi tallahi duk wanda ya ɗauki abin ta'addanci ya koma jeji ko kuma ya je wani guri ya fake yana kashe ‘yan uwanshi musulmi da sunan wanshi musulmi ne balma ya nuna kamar shi ya fi kowa musulunci don ina so duniya ta sani cewa wannan mutumin mutumin banza ne kafiri ne arne ne binassil aya wa binassil hadisu rasulillah don haka ku daina fassara mu a matsayin mu na musulmi da ire-iren waɗannan mutanen ku daina fassara mu da wannan ku fassara mu da me ƙur'anin mu yace me hadisin annabin mu yace to nan ne kun mana adalci amma in har za ku fassara mu da ayyukan ɗaiɗaikun jama'a a cikinmu to lalle ku kun zalunci addinin mu kuma kun zalunce mu saboda haka babu addinin da duk duniya ta yarda cewa babu, babu wata kokwanto shine addinin gaskiya sama da addinin musulunci yanzu ka duba a ingila sai musulunta ake ta yi ingila malam sai musulunci ake ta shiga muna da misalai da yawa birjik rututu waɗanda suke nuna cewa waɗanda suke manya-manyan kafiran duniya sun dawo sun musulunta manya-manyan mawaƙa waɗanda kai nan musulmi kana nan kana ta aski irin nasu mutumin banza to su sun karɓi musulunci sun watsar da wannan aske asken da kai kake yi sun watsar da wannan music ɗin da kai kake ji manya-manyan kafirai waɗanda suke bautar wasu abubuwa wanda kake koyi da su duk sun musulunta sun bar wannan sun dawo kan addinin musulunci sun ga wannan duk hayaniya ne ga misalai nan bila adadin wanda Allah madaukakin sarki yake nuna mana dan mu gane cewa addinin mun nan gaskiya ne amma a hakan da yawa daga cikin mutane ba sa daukar wannan a matsayin darasi dan haka Allah ya ce qutilal kharrasuna Allah ya tsine wa makaryata duk masu kirkirar ƙarya Allah ya ce Allah ya la'ance su to wannan shine dan haka dai subhanahu wata'ala yake bayyana mana kan cewa ainihin wato bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum mm sun gaska sun karyata da gaskiya ne lokacin da ta zo musu to al haqqu anan malamai sun ta mata fassara bal kadzabu bil haqqi suka ce ai sun karyata ne da Allah shine al haqqu anan wannan aya bal kadzabu bil haqqi sun gaskata sun karyata da kiyama ita ce al haqqu anan gurin wasu suka ce bal kadzabu bil haqqi sun sun karyata da alqur'ani shine anan gurin bal kadzabu bil haqqi sun karyata da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan malamai suka ce wannan fassara za ka iya fassara ta da wannan duka ɗaya ce da izinin Allah domin wanda ya gaskata ya ƙaryata Allah ya ƙaryata Qur'ani wanda ya ƙaryata Qur'ani ya ƙaryata tashin kiyama wanda ya ƙaryata tashin alkiyama ya ƙaryata manzon Allah wanda ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata gaskiya saboda haka duk zai iya ɗaukar ma'anar wannan Allah maɗaukacin sarki shi ya da mu alarama sai Allah ya ce أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج نعم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج مم.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب مم.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به مم.
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد مم.
والنخل باسقات لها طلع نضيد مم.
رزقا للعباد مم.
وأحيينا به بلدة ميتا مم.
كذلك الخروج
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a falam yanzuru yanzu ba za su yi duba ba ila sama'i zuwa ga wannan sama hum wacce take samansu kaifa banaina ha ya muka gina ta la haula wala quwwata illa billah mutum wallahi idan yana so ya gane akwai Allah kuma yana so ya kaɗe ta Allah cikin sunayensa da siffofinsa da bauta gare shi sama kaɗe ta ihe shi wa'azi baya buƙatar sai an ja masa aya ko hadisi ya kalli sama kawai ya ga yadda Allah ya gina ta Allah ya ce wallahi tallahi wannan kaɗai ta isa wa'azi yanzu nan da nake maka magana kalli sama ka ɗaga kai ka kalli sama shin ka ga gwafa wacce ta tare sama ka ga ɓarnu da ya tafi daga ƙasa ya tokari sama ka taɓa jin labarin sama ta yi bindiga ta wani guri an tafi da kafintoci sun tafi za su je su buga mata katako ta tsaya ka taɓa ji duk atomic bomb da ake bugawa da duk rugugin cida da duk rugugin da ake yi na harbe-harbe da ake yi ka taba jin sama ta rikito ta wani gari ko ta wata ƙasa ko ta wani guri Allah maɗaukakin sarki ya ce a falam yanzuru ila sama'i yanzu don Allah ba za su yi duba ba zuwa ga sama fauqahum wacce take saman su kaifa banainaha ya muka gina ta wa zayyannaha kuma muka yi mata ado muka yi mata ado a ainihin wato saman ɗin wa malaha min furuj ba ta da wani tsago da Allah ya kaddare ta da hi ko ya samar da hi a cikinta ka taɓa duba sama kaga wani tsago ko alamar crack wanda an taɓa sa siminti an liƙe ko an sa katako an ɗaure ko an sa waya an ɗaure wa malaha min furuj ba ta da wani tsago a tattare da ita Allah ya ce ka yi nazari akan wannan wanda ya sa muke ce ma ka bari ka ƙi bari mu da muka tokare sama Kai, wato dan adam akwai abin mamaki yanzu wanda ya tokare sama ya riƙe ta gam ba tare da tana rawa ko ta rikito akan mutane ba kai dan kwajaja da kai dan tsurun tsullutu wanda a nan duniya kaɗai akwai wanda zai ma mauza ɗaya shi kenan ka gama yawo ba wai Allah da kansa ba a duniya kaɗai cikin wanda kake rayuwa tare da su akwai wanda in yi ma kutufo guda ɗaya wallahi ka tafi kenan har abada amma wai allan da yake da ikon riƙe sama ba gwafa ba komai shi yake ma wa'azi yake maka nasiha yake jan hankalinka akan duk ayyukan sako da kuke yi amma bayan Allah kun ki ku daina aikin sako saboda kun raina mai wannan kudurar mai wannan iradar mai wannan nufin mai wannan girman mai wannan buwayar an raina shi shi yasa ake saba wa Allah to wallahi muna jewa al'ummarmu da mu kanmu muna jewa kanmu ranar ƙin dillanci wai ranar da rigar mai gari ta ɓata to a ranar babu dillancin riguna saboda lalle kai dillali za ka nemo ina rigar mai gari take wataƙila irin ku aka zo aka sayarwa to saboda haka kowa ya shiga taitayinsa ɗan uwa wa'azzukan da ke cikin wannan ayoyi dama mun ce wannan sura tana kunshe da wa'azi da faɗakarwa akan kiyama da annushur da alba'ath da al'azab da shauransu to gaskiyar magana in mun ce za mu bi fasararsu a gurguje to ba za mu fito da wasu ma'anoni da suke kunshe ba don haka za mu takaita a iya wannan aya da alramma ya karanta ta farkon nan gobe in mun zo daga kanta sai mu dora sai mu fassara sauran ayoyin abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya yafe mana to a babu tambayoyi ko da da akwai ba za mu amsa su ba sai mun je mun duba su a amma za mu yi bayani dangane da gudunmawa da mutane suka bayar masu tambayoyi su yi haƙuri su bi mu gobe in Allah da za su ji amsoshin tambayoyinsu ok mahaifi ne ya rasu to Allah ya gafarta mishi malam abbanin kura ashe mahaifinsa ne ya rasu ba mahaifiyarsa ba Allah ya mata rahama Allah ya masa rahama to waɗanda suka bada taimako na farko akwai abdulmumini abdulaziz ya ba da naira dubu ɗaya sannan akwai rake ibrahim ta ba da naira ɗari bakwai akwai wani bawan allah da ya ba da naira ɗari biyar akwai yusuf musa ya ba da naira dubu ɗaya akwai yahaya nasiru ya ba da naira talatin a naira ɗari uku afuwan akwai shamsuddin bashir ya ba da naira ɗari biyu akwai sumayya muhammad ta ba da naira ɗari da hamsin akwai ahmad abdul abdus sabur ya ba da naira ɗari biyar akwai abubakar usman musa ya ba da naira dubu biyu akwai abubakar musa ya ba da naira ɗari biyu akwai ahmad muhammad ya ba da naira ɗari akwai haruna tasi'u ya ba da naira ɗari hudu akwai hassan kasim ya ba da naira ainihin wato ɗari biyar sa'an nan akwai yusuf sani ya ba da naira ɗari biyar akwai wani bawan allah da ya ba da naira ɗari biyar akwai fatima usman ta ba da naira ɗari akwai yusuf abdullahi magaji ya ba da naira dubu goma akwai wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar akwai sadiku mustapha ko sa'adu mustapha kai sorry ya ba da naira ɗari biyu akwai nasiru kuna ya ba da naira ɗari biyu akwai kuma hadiza musa kida ta ba da naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah ya ba da naira ɗari uku akwai kuma kawu ladanamu na wannan masallaci ya bara naira ɗari biyu ya ce a sashi addu'a da shi da sauran ainihin wato iyayensa da shi da matarsa suka turo wannan kuɗi to ya Allah muna roƙonka jimillar kuɗin da muka samu naira dubu ashirin da ɗari bakwai da hamsin naira dubu ashirin da ɗari bakwai da hamsin muna addu'a waɗanda suka ba da wannan gudunmawa ya Allah suna da buƙatu na alkhairi akwai marasa lafiya watakila a cikinsu akwai 'yan kasuwa watakila a cikinsu akwai ma'aikatan gwamnati wataƙila a cikinsu akwai masu sana'o'in hannu wataƙila a cikinsu akwai dai mutane mabambanta a cikinsu waɗanda suke da bukatu na alkhairi muna addu'a Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka saka musu da aljanna Allah ka sa aljanna ce makomar mu da mu da su baki ɗaya Allah ka ji kan iyayenmu da nasu wanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda kuma suke rayu muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa su cika da imani ya kuma raba mu da mu da su lafiya ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata albarka abin da ke faruwa a ƙasar na sharri Allah ka yi mana maganinsa abin da ke faruwa na alkhairi kuma Allah ka tabbatar da shi ya Allah wannan jiha ta mu ta gombe muna addu'a Allah ka tsara mata albarka abin da ke faruwa a jihar na sharri Allah ka yi mana maganinsa abin da ke faruwa a cikin ta na alkhairi kuma Allah ka tabbatar mana da shi ya Allah dukkanin al'ummar da suke sauraron mu suna da bukatu na addu'a subhanahu wata'ala ka biya musu bukatun su na alkhairi haka masu yi mana hidimar wannan karatuttuka tun daga kan alaramma da su mutanenmu na social media da masu rekodin da kuma ainihin wato waɗanda suke yaɗa mu over the internet da kuma ainihin wato gidan rediyoyi da suke saka mu da wanda suke zuwa musamman su ɗauki wannan karatu Allah suna da bukatu na alkhairi duka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka shiri ƴaƴan mu ka shirye mu mu kanmu ka kuma sa mu mu zamanto mu ne shugabannin masu shiryarwa a cikin al'ummar musulmi baki ɗaya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته